أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha bakwai ga watan rabiul awwal hijira nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da sha uku ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin za mu tashi babu fi bayani kasaratu turuqul khair babin da zai bayani akan yawaitan hanyoyin alkhairi a shi wannan babi zai mana bayani ne akan hanyoyin alkhairi suna da yawa saboda yawansu zai irgo mana wasu daga ciki irin mutum abubuwan da zai aikata na ayyukan alkhairi da zai samu lada a ciki ko da kuma wato ababen kanana ne قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه والآيات في الباب كثيرة a ya ce mana ƙara Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tabalu min khairin fa inna Allah bihi alim lalle duk abin da za ku aikata na alheri to Allah tabaraka wa ta'ala yana sani da wannan abin din wannan abin da za ku aikata wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tabalu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da za ku yi na alheri to Allah ya san abin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce faman ya'mal misqala dharratin khairan yara lalle wanda ya aikata aiki ko da kwatankwacin kwayan zarra ne na alheri to zai ganshi faqala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce man amila salihan fali nafsi lalle wanda ya aikata aiki mai kyau to yayi wa kansa wal ayatu fil babi kasiratun ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa daman kamar yadda ya saba kowane babi idan zai bude shi zai fara shi ne da yayin alkur'ani mai girma kafin hadisai su biyo baya to wannan babin daman takinsa shine hanyoyin alkhairi suna da yawa to yawan su ne zai bayanin wasu daga ciki sai ya fara mana da aya da Allah yake faɗa cikin suratul baqara cewa wa ma tab'alu min khairin fa inna Allah bihi alim lalle duk abin da za ku aikata na alheri to Allah yana sane da wannan abu da za ku aikata saboda haka aikin alkhairi da mutum zai aikata Allah ya san wannan aikin saboda haka duk abin da za ka yi na alheri Allah tabaraka ta'ala ya san shi sannan Allah yana faɗa a cikin har yanzu a cikin suratul baqara din cewa wa ma tabalu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da za ku yi na alheri to Allah ya riga ya san wannan abu saboda haka ana so ka yi aikin alkhairi ko ya yake idan ka aikata Allah tabaraka ta'ala ya san da shi ba zai manta da shi ba Allah baya mantuwa ya san duk abin da kake ciki duk abin da kai Allah zai saka maka cikin wannan abin da kai ko yaya kuma yake shi yasa sai yace fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aiki na alheri ko da kwatankwacin kwayan zarra ne to zai gan shi wato in yana ganin aikin ba wani aiki ba ne shi ne kawai ya yi shi ne haka hakan nan to Allah ba zai manta aikin ba Allah baya mantuwa Allah zai kidaya wannan aikin a cikin ayyukansa sannan a bashi lada saboda haka duk aikin da ka aikata na alkhairi zaka ganshi sannan yace man amila Allah yana faɗa cikin alkurani har yanzu man amila salihan fali nafsihi wanda ya aikata aiki mai kyau yayi wa kansa ne ba wani aikin da zaka yi saboda kayi aikin ya zama a kayi wa Allah tabaraka wa ta'ala ko kayi a wani duk abin da ka aikata na alkhairi wa kanka kai to saboda haka ka dage ka aikata ayyukan alkhairi yace ayoyi a cikin wannan babin suna da yawa wanda suka yi bayani a irin wannan abubuwa din wa amma hadis fa kasiratun jiddan wa hiya ghayru munhasiratun fa nazkuru tarfan minha yace amma hadisai fa kasiratun jiddan su ma suna da yawa sosai wa hiya ghayru munhasira ko ba za a yi kidaya hadisan da suka yi magana akan wato hanyoyin alkhairi ba yace fa nazkuru tarfan minha za mu ambaci wani yanki ne daga cikin hadisai din hadisan da suka yi magana akan ayyukan alkhairi ko akan abubuwa hanyoyin alheri da dan adam zai bi suna da yawa suna da yawa sosai dalilin haka sai ya kawo mana wasu daga ciki ya ce ba zai yi a iya a gama kidaya su a gama kawo su ba sai dai ya kawo wani yanki a cikin hadisai din al-awwalu ana bi zarrin جند بن جلالة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تئين سانئا أو تصنع لأقرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة أي زابياء من فقر أو إيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يسكن ما يحاول فعله الأول حديث نبركو da yake bayani a cikin wannan babi na yau da yake magana akan yawaita ayyukan alkhairi hanyoyin aikin alheri masu yawa hadisi na farko yace an samu shi daga Abi Zarri a daga Abu Zarri Jundubi bin Junadata Jundubi dan Junadata radiyallahu anhu Allah da shi kala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ayyul a'mali afdal wani aiki ne mafifici kala sai ya ce masa al'imanu billah yin imani da Allah wal jihadu fi sabilihi da kuma yin jihadi don ɗaukar karmar Allah kultu sai ya ce ayyun riqabi afdal to wane wuya ne mafifici wane ‘yanta wuya ne mafifici kala sai ya ce an fasuha inda ahaliha wanda ta fi tsada a wajen ma'abotanta wa aksaruha samanan kuma wanda ta fi yawan kuɗi qultu sai nace fa in lam af'al idan ba aikata ba fa qala sai ce tu'inu sani'an ka taimaki mai wata sana'a aw tasna'u li aqra ko kuma kai ka taimaki wato kai sana'a ga wanda ya gagare yin abin kansa ya gagare yin aikin yadda ake so ka masa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah ara'aita in da ufsu an ba'dil amal to yaya kake gani idan na kasa kan wani sashi na wannan ayyuka din qala sai yace takuffu sharraka anin nas ka kame sharrin ka daga mutane fa innaha sadaqatun minka ala nafsika wannan ma sadaka ne a gare ka akan kanka muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisin as-sani abinda ake nufi da as-sani bisadil muhmalati ana karanta shi da sadun wanda bata da digo haza huwa al-mashhur shine abinda yafi shahara wa ruya amma rawaito da'ian an karanta shi da'ian bil mawjamati da kuma wato digo akan sadun din ya zama badun ai zabiya'in shine maboki mabocin rashi min fakarin na daga talauci au iyalin ko kuma iyali wa nahu zalika ko makamancin haka wal aqraq al aqraq kuma shine allazi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu shine wanda baya iya aikata abin da ake so ya aikata a wannan hadisin da ya fara kawo mana cikin wannan babin da yake bayani akan ayyukan alkhairi hanyoyinsu hadisin an samu shi daga sayyidina Abi Zar al-Ghifari radiyallahu anhu wanda mun sani asalin sunansa shine Jundu bin Junadata yace ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne mafifici sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa al-imanu billah yin imani da Allah shine mafificin aiki babu aikin da ya kai shi bayansa kuma sai jihadi cikin ɗaukar karmar Allah to saboda haka imani da Allah tabaraka wa ta'ala shine babu aikin da yake gaba da shi shine aiki mafificin da babu kamarsa sannan kuma sai yin jihadi don ɗaukar karmar Allah to saboda haka a nan kaga yana neman ayyukan alkhairi ne hanyoyinsu wani ayyuka zai aikata aikin alheri sai aka ce masa na farko abin da zai fara gina kansa da shi shine imani da Allah duk abin da za ka kawo ka yi bayan imani zai zo duk yadda kake yin ayyukan alkhairi in babu imani a ciki to abin ba zai samu yadda ake so ba sai an samu imani a wajenka tukunna aikin alherin nan idan ka yi sai amfani sannan kuma daga nan sai jihadi wajen ɗaukar ma Allah shi yasa alqur'ani ke ga mana cewa inna allaha yashra minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an Allah ya yi dauki alkawari da mu'mina ya sayi rayukan su da dukiyar su cewa za a ba su aljanna za su yi yaƙi don ɗaukar Allah a nan gidan duniya kenan jihadi saboda ɗaukar Allah ko su kashe ko a kashe su sakamakon su aljanna ne to saboda haka sai ce masa abu na biyu shine daukar karmar Allah jihadi yakar ka ba da kanka saboda Allah bayan nan sai ce kultu ayyur riqabi afdal ya sake tambaya ce to har yanzu na yanta wuya kaga shi ma ya sake alheri ne yanta wuya din ka yanta bawa wanne yana cikin bauta to wanne ne mafifici ga bayi suna cikin bauta ka ‘yanta su shi ma aiki ne mafifici to amma a ciki wanne ne fififi ko a ciki sani salasalam ya ce masa wanda ya fi tsada a cikin bayin a wajen ma'abota bayin kuma wanda ya fi wanda ya zaɓaɓɓe a ciki sannan kuma fi tsada a ciki an fasuwa inda ahaliya wa kasar ba sama nan wanda ya fi zaɓaɓɓe a cikinsu sannan kuma wanda ya fi dukiya a ciki shi ya kamata ka ‘yanta saboda haka idan zaka yanta bawa idan aka ce wannan ba wanda ya kai shi iya aiki a cikin bayin nan ba wanda ake jin daɗin sa kamar sa to ka dage ka yanta shi shi ake so ka yanta ba wanda shi ma kawai yana nan sunan sa bawa bane mai bawa ma ya gaji da shi baya ayyuka yadda ya kamata to wanda yafi kowa iya aiki wanda aka bi son a zauna da shi din nan to in ka tashi yantawa an fi so ka yanta shi ba ba haka haka ba amma idan kana da dukiyar da zaka yi yanta mutum biyu to ka yanta su misali duke da kake da shi za ka yi yanta mutum biyu da wannan dukiya bayi to sai ka yanta kar ka je ka ce to ai wannan ya fi amfani saboda ka bari na yanta shi kawai na bar wancan ya tamama sai ce to idan za ka yanta ka yanta wanda ya fi aiki wanda ya zaɓi bai a ciki wanda idan shi ma mai wanda ya rike shi a matsayin bawan zai ji cewar kai ai wani kan ba so na rabu da shi ba sannan kuma wanda ya fi tsada ka yanta shi shi aka fi so kaga ya tambaya wato hanyoyin aikin alheri ne aka gaya masa waɗannan abubuwa da aka gaya masa in ban da imanin nan ba babu na dole a ciki ba dole bane a kansa imani ne ya zama dole sai ka yi imani da Allah sai ce to idan ba zan yi ba in ba zan yi waɗannan abubuwan ba ya zan yi sani sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da za ka yi shine ka taimaki wato ma'aikaci ka taimake shi yana neman aiki to ka taimaka cikin aikin da zai yi din ya samu ya yi wani taimako da zaka bashi ne ya samu wata biyan bukata ka taimake shi ko kuma kai aikin ga wanda ya gagara yin aikin mutum ne gashi nan aiki ne sa a gabansa yana yi yadda zai ya samu abincin kansa yana ta tukawa ya gagara saboda bai san hanyar ba ya gagara samun yadda za a iya iso wurin kai kuma ka san wajen akan gaban shi yana ta wahala sai ka nuna masa ka ce a ga abin da ya kamata kai in kai kaza kai kai kai kaza kai kaza shikenan zaka samu abu kaza ka nuna masa yadda abu yake shi ba zai iya kawo aikin yadda ake so ba misali manomi ne yana noma ko kuma ya shiga harkar noma yana yi bai san yadda ake yi batun daga barkwa zuwa garshe kai kuma ga ga gwanar ka gefe da tasa kana kallon sa kana kallon sa yana yi bai dame ka ba abin da ya shuka wata ba zai a wannan wajen ba baya yi amma kana gani ba kai magana ba ruwanka ko a jikinka watakin lokacin da ake neman ya zuwa taki bai zuwa ba kana kallo ba kai magana ba lokacin da ya kamata ya nome abin bai nome ba kana kallo ba kai magana ba sai amfani ya lalace bai samu amfanin ba sai ka zo kuma kana cewa ai ba haka ake yi ba ai ai da kaza kaza kai da kai kaza da kai ai da ka samu to ba su ka zama haka ka taimake shi lokacin da kaga yana kokarin nema din ka ce kaza ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi ka ba shi shawara shawara mai kyau wanda zai dauka ya amfani da ita kar ka masa kuma taimakon zalunci wataƙila za ka taimake shi ne wataƙila ka ƙara batar da shi hanya ba ka ɗora shi akan hanya ba duk ana yin wannan ba a so mutum ya zama haka ko kuma kana ganin mutum yana shan wahala a cikin neman sa ka ce bashire mu ma da haka muka samu mu ma ba wai daɗi haka kawai a gaya masa bashire ya ɗanɗana ya ji sai a bashi ya ta wahala ya ta wahala sai ya sha wahala ya gaba shan wahala idan ya zo sai ka ce masa to ai da ba ka ce bai ai da ka yi kaza ka yi kaza bayan ka bashi ya gama shan wuya ana so ka taimake shi a cikin nemansa kar ka bar shi to har yanzu dai sai na bi waya a sai na abi zar gifari radiyallahu anhu sai ce ya rasulullahi idan kuma na gagara ba waɗannan ayyukan da aka lissafa duk ba zan iya yi ba ba ya zan yi ba zan iya yin jihadi ba ba zan iya yan tabawa ba ba zan iya taimakon wani ba irin wannan taimakon da ake nema duk ba zan iya ba ya zan yi kenan sani sallallahu alaihi wasallam yace masa abinda zaka yi shine ta kuffa sharraka anin nas to kar sharrin ka ya samu mutane kar ka cuci kowa kenan kar sharrin ka ya samu mutane ita ma sadaka ce idan ka yi ta kofar alkhairi ne ita ma zaka samu lada a ciki sadaka ce da ka bada ita akan kanka kar sharrin ka ya hau kan mutane ka kame kenan karka cuci kowa karka cuci kowa idan ba za ka yi taimakon kowa ba karka cuci wani amma kai ba za ka yi taimako ba amma harshenka da bakinka da hankalinka bai yi shiru ba baka taimaki mutum ba kuma sharrinka kana ta aika sharri kana aika masa sharri kaya kaya duk inda ka zauna kana taɗinsa ko kana gulmarsa ko kana faɗa maganganu a kansa ai wani yayi kaza ai wani kaza yake ai wani abu kaza ai wani kaza kai baka iya fidda shi a cikin halin da yake ciki ba sannan ko baka taimake shi ba to in ka aikata haka zaka samu zunubi kenan an fi so ya zama ka kame in ba za ka yi taimakon sa to ka kame karka cutar da shi sannan ka ce asane ana rubuta shi da sadun ne kuma wanda bata digo shine abin da ya shahara sannan ana an rawaito shi da ba ba'e da wato a digo akan sadun ya zama ba'e shine wato ma'abocin rashi wanda bashi da shi ka taimake shi ai wanda yake nema bai samu nan ba ka ce ka nuna masa hanyar shi ma bashi da shi ne yana ta yi amma bai samu ba to ka nuna masa hanyar shine aka ce ana nufin wanda talauci ya matsa masa ko kuma iyalai suka masa yawa yana da iyalai da yawa ko bashi da abin da zai ciyar da su to ka taimake shi a ciki kai iya kokarin ka wajen taimakonsa kar mutum ya zo neman taimako saboda talauci ya matsa shi ko iyalai sun matsa shi ka masa mummunan magana ni ya san me nake ciki ne ni ya san me ya same ni ne ni kaza kaza kaza a kar kai wannan a a ka faɗi magana mai kyau qawlu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawha adha Allah tabaraka wataala yace ka faɗi magana mai kyau yafi ya fi alheri akan sadakan da zaka bayar kai zage zage idan baka da ikon da zaka taimake shi ka ce Allah ba da sa Allah ba da hakuri kai ka bar shi ya tafi kar ya zama ka zazzage shi ko baka bashi ba ka fara masa magana mai kyau ka rabu da shi to saboda haka shi kuma akara shine mutumin da ba zai iya yin aikin ba kamar yadda muka ce wanda ba zai iya yin aikin ya zo da shi yadda ya kamata ba kana da ikon da zaka taimaka ai abu amma kana gani ana ta fama kana gani ana ta fama ana ta wahala ko a jikinka ba a so ka zama haka ka yi wannan idan kana da hali to saboda haka ga wannan hadisin yana karantar da mu kofofin ayyukan alkhairi ga sunan da abin da mutum zai aikata idan duk ba za ka iya aikata wani aikin alheri ba ma to sharrin ka dai kada ya je kan mutane karka cutar da kowa karka cutar da kowa asani ana bi zar aidan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahliyatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلامة بدم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل آه. الثاني حديث نبي عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه دقى سيدنا أبي ذر الكفاري الله كان مسيدة هر ينزو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أغريش ياتي يسبه على كل سلامة من أحدكم سرقة mutum yana wayan gari kowane mutum a cikinku kowace gaba a cikin gabansa suna wayan gari a gare shi sadaka ne fa kullu tasbihatin sadaqa dukan tasbihin da zai yi sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaqa dukan hamdala da zai yi sadaka ne wa kullu tahliyatin sadaqa dukkan halayya da zai yi sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka dukkan kabbara da zai yi sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka umurni da zai da kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyu anil munkar sadaka hani da zai da mummunan aiki sadaka ne wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha yayi yayi sheshi daga haka raka'o'i guda biyu da zai yi su a lokacin walaha rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin asulama a gabobi da aka ce masa ma'anarsa kenan bi zammi sini ana karanta shi da zamma wa sinun din su kenan sulama almuhmala wanda bata da digo ita sinun din ba shinun bane wa takfifil lami sannan sulama ba sulama ba ba sai an masa karfi ba bashi da karfi fatihil mimi sannan ai fatawa mimun din na madin kenan sulama yace al-mafsil ma'anarsa shine gabobi abubuwan da suke rarrabe a jikin mutum na gabobinsa to a wannan hadisi shi ma an samu daga sai na abin zarar gifari radiyallahu anhu da cani sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam idan ya wayi gari dukkan gabobinsa sadaka ne a gare shi hadisin yana na gaba za mu karanta shi za a ce dan adam din yana da gabobi guda 360 a jikinsa waɗannan gabobi guda ɗari uku da sittin ɗin dukansu ana so ya samu wato aikata aikin alheri da su idan gari ya waye dukansu kowace gaba to saboda haka su suke rarrabe a jikin mutum sai ya ce kaga nan zai inga maka yadda ake so kai da gabobinka a yadda ake so dai ana so ko aƙalla ka yi hasanat guda ɗari uku da sittin in gari ya waye ayyukan alkhairi kai guda 360 shine kowace gaba ka mata a cikin gabobin da suke cikin jikinka kai aikin alkhairi guda 360 kuma karka ja wahala ba abu ne mai wahala ba yana da sauki a cikin hadisan da za ka karanta za a ji ayyukan alkhairin da za ka yi ga sunayen kanana kanana ne wanda kana yi kana yi kana yi za ka cika wannan adadin baka san ma kai ba abu kaɗan za ka yi ka kai wannan adadin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka wasu a ciki yace dukkan tasbihin da zaka yi sadaka ne aikin alheri ne za a rubuta maka lada akan sa subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi da zaka yi kaga in kai da yawa kaga zaka samu lada da yawa sannan wa kullu tahmidatin sadaqa dukkan hamdala da zaka yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da zaka yi shi ma sadaka ne za a rubuta maka lada a kansa wa kullu tahillatin sadaka dukkan halla da zaka yi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da zaka yi shi ma sadaka ne za a rubuta maka lada wa kullu takbiratin sadaka dukkan kabara da zaka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da zaka yi shi ma sadaka ne za a rubuta maka lada a kansa wa amrun bil ma'ruf sadaqa umurni da zaka yi da kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaqa hani da zaka yi da mummunan aiki shi ma sadaka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi addinin musulunci addini ne mai sauki sai aka dunkule aka ce kai wa yujza'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha idan du ya gagara to ya ishe ka kai rakawoyi guda biyu na sallan walaha su ma idan kai shikenan ka samu wani yanki da sadaka zaka samu wani lada na musamman to saboda haka anan malamai sun yi magana sosai a cikin waɗannan gabobin duk da dai zai kawo hadisan a tasbihi subhanallah subhanallah da mutum zai ta yi za a rubuta masa lada aikin alkhairi dai kuma duk abin da zai kawo maka a cikin waɗannan hadisan duka babu na dole kai za ka mai da shi dole a kanka ka ɗauka kai ta yi in kai subhanallah da yawa za ka samu lada mai yawa in kai alhamdulillah da yawa haka in kai la ilaha illallah da yawa haka in kai in kai kabbara da yawa Allahu akbar Allahu akbar zaka samu lada da yawa sannan ne yace wa amru bil wa amru bil ma'ruf saraka umuri da kyakkyawan aiki saraka ne to anan malamai sun yi magana me umuri da kyakkyawan aiki ko me hani da umuna aiki da zai zama saraka din saboda a cikin sa akwai abin da yake faruwa anan an ce umuri da kyakkyawan aiki saraka ne to abin da ake nema a wajenka kai da za ka yi umarni da kyakkyawan aikin nan kai din daga farko tukunna ka san kyakkyawan aikin ka san kyakkyawan aikin kamun kai umarni da shi ko baka sani ba ka san kyakkyawan aiki ne kake umarni da shi ko baka sani ba kana zato ne ba a so ka gina akan zato ba a so ka gina akan zato ka gina shi akan ka sani tukunna ka bada umurni shi ga alqur'ani yake ga mana cewa qul inna ma harama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa batana wal ismu wal baghy bi ghayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi alayhi sultan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mahalli shati mu shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ka bari wani abu akan Allah tabaraka ta'ala wanda kai baka sani ba baka san shi ba baka san abun ba sai kana bada umurni kana umurni da ayi shi kyakkyawan aiki ne amma babu sultan baka da hujja kan cewar kyakkyawan aikin ne kai kai da kake zo ka bada umarni malamai suka ce ana so ya zama in zaka bada umarni akan kyakkyawan aiki to kai ma ka san hujjar wannan aikin ai zuwa masallaci akan kari kyakkyawan aiki ne kai yanzu ya ka tare ka shin a ina ne aka ce zuwa masallaci akan kari ka zo ba masallaci akan kari kyakkyawan aiki ne za ka faɗi wurin eh akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo masallaci da wuri zai samu ladan zuwa da wuri kaza kaza kana da wannan hujja a hannunka ba haka kawai kana zaune sai ka ka ta bada umurnin ba malamai suka ce abin da ake gudu shine za ka bada umurnin cikin abin da baka da hujja a cikin sa kuma alqur'ani ya ga mana cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka yi magana cikin abin da baka da ilimi a kansa saboda haka ba za ka yi umurci mutane su aikata aiki ba sai kai ma ka san aikin ka san hujjar yin aikin shi yasa mai akbari ya ce kar wani ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin aikin shi wato mukallafi shi aikin da zai shi kansa sai ya san hukuncin Allah cikin kafin yayi balle umurci wani yayi to kai mu ne kyakkyawan aiki bayan ka san kyakkyawan aikin ne kana da hujja akan cewa wannan aikin mai kyau ne a qur'ani ko hadisi ko a maganganun malamai sannan ga da mummuna aiki shi ma haka ka san aikin mummuna ne kana da hujjar cewa wannan aikin mummuna ne sai ka hana wani ka ce kare aikata sannan malaman suka ce kar ka je ka kana umurni mutum ya aikata aiki kyakkyawa kai kuma ba ka yi atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutlul kitab zaka na umurda mutane su je su aikata aiki ko kuma bakwai kai ne ka dage wa jama'a ai aikata kaza abubuwan mai kyau ne kan kira wani ka masa nasiya wani kana abu iri kaza kana kaza kai ko baka yi baka yin aikin da ka umurce shi da shi kwata kwata ba so ka zama haka idan zaka ba da umarni mutum ya aikata aiki to ya zama kai kai ne na farko a ciki aikin kyakkyawan aikin sannan kar ya zama ka hana mutum mummunan aiki kai kuma ka koma yin shi kana yi ka hana shi kare aikata amma kai baka hannu ba ba a so ka zama haka sannan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar da aka dora mata wannan abu tana ubuni da kyakkyawa tana hani da mumuna kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah tabaraka ta'ala ce ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ku ne mafificiyar al'umma da aka fitar a cikin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hani da mummuna kuma kun yi imani da Allah saboda haka kai da zaka ba da umarni da kyakkyawan aikin nan ya zama kana gwagwarmaya cikin aikin kai da zaka yi hani da mummuna aikin nan ya zama kana hannuwa cikin wannan aikin sai ya zama sadaka sannan har yanzu malaman suka ce kar ka ba da umarni da kyakkyawan aiki ko ka hani da mummuna aiki kuma takabburan kana ba da umarni a aikata kyakkyawan aiki amma kana komawa gefe kana cewa wane ma dai da aka ga yana abu kaza ni ne ni na tsaya ya zama kazan da ba dan ni ba da bai zama kaza kaza ba ni ne nake duk abun da aka ga yana kyakkyawan aikin da yake duk ni na saka shi ni na saka shi da wani ne mutum ba zai rawa ni na dage na ta gaggaya masa ya dawo mutumin keke to anan ka bata aikin kar ka yi shi saboda dan ka masa gori ko kana faɗa cikin mutane ka ce ai kai ne ka gyara shi kai ne ka mai da shi mutumin kirki ko kai ne ka masa kaza ko duk abin da yake ce a ni nayi ai ni dan ba da ni ba zai komi ba a a karka bari haka ba so ka zama haka sai aikin ya baci yayi ya ji nasihar ka ya aikata amma kai kuma ka fata ladan aikin da zaka samu to saboda haka sai an mai da hankali a cikin wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rakawoyi guda biyu da mutum da zai aikata na sallan walaha ana so mutum ya yi su su ma hasanat ne za su zai samu lada a ciki idan bai samu ya waɗannan ayyukan duka ba wato ana gwada maka dai dolinka ana so kamar da shi dole kai nafila kar ka tsaya iya farilla ko tasbihin nan da aka ce kai subhanallahi subhanallahi ko alhamdulillah alhamdulillah ko la ilaha illallah ko la ilaha ko allahu akbar allahu akbar ko umri ne kyakkyawan aiki ko hayin da mummunan aiki kai ko rakawoyi guda biyu na sallan walha ka samu kai kar ka zauna ba kai komi ba ko rakawoyi guda biyu na sallan walha ka samu kai kar ka zauna ba kai yi su ba lokacin hantsi ake yi ake yin sallan walha a wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a takwas ne anan an yi magana raka'a biyu to ko raka'a biyu ne ka samu kai nafila ce zaka samu lada kar a bar shi wa tsofi sai tsofi ne suke yin walha shi matashi ba zai yi ba a kowa ma zai yi wannan sallah din ana so mutum yayi sannan wasu a hadisin an yi magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi so a yi ta ma a lokacin karshe lokacin karshe na hantsin lokacin da hantsi zai fita kuma rana ta shiga kenan to sai ka yi a wannan lokacin duk da akwai kuma wasu a hadisin da suka yi magana cewar ana so mutum ya zauna ma in yayi sallah asuba har lokacin da rana za ta fito lokacin walahan yayi tukunne yayi to ana so dai mutum yayi kawai kowa ma a wani lokaci ne in dai hantsin ne as-salisu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uzidat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'ani at-tariq wajadtu fi masawi'i a'maliha nukha'atan takunu fi al-masjid la turfan rawahu muslim as-salis hadisi na uku anhu daga gare shi abi zarri din kenan Allah gara masa yadda kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce oyi da alayya amal ummati an bijiro mini da ayyukan al'ummata hasnuha wa sayyi'uha kyakkyawan ayyukan su da munana fa wajadtu fi mahasini amaliha sai na samu a cikin kyawawan ayyukan su al'adha yumatu an tariq hadda datti da mutum ya kauda shi daga kan hanya wajattu fi masawi'i amaliha sai na samu a cikin munanan ayyukansu kuma hadda annuqa'ata takunu fil masjid hadda kaki da aka yi shi a cikin masallaci la tudfan wanda ba binne shi ba rawahu muslim imam muslim ya rito wannan hadisin kaga dama wannan babu yana maka magana akan ayyukan alkhairi ne ayyukan da zaka yi wanda zaka samu lada a ciki ɗan ƙanana ƙanana wanda kana kawon ba komai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bijiro masa da ayyukan al'ummarsa a cikin kyawawa ayyukan su da suka yi kyawawa da munana a cikin kyawawan ayyukan da suka yi har da dattin da mutum zai kawar akan hanya kai ne ka zo kana tafiya akan hanya sai ka ga dutse da zai cutar da jama'a sai ka dauke shi kamar gefe sai ga wani datti akan hanya wanda zai cutar da jama'a sai ka dauke shi kamar gefe kai a wajen ka kana gaban ba komai bane to wannan din da kake gaban ba komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ayyukan da aka bijiro masa har da shi wannan mutum ya aikata ka dauke datti akan hanya sannan kuma a cikin munanan ayyuka da aka bijiro annabi sallallahu alaihi wasallama har da kaki da mutum zai yi a cikin masallaci wanda babu ne ba malamai suka ce wannan ana maganar da masallatan babu shimfiɗi irin namun nan masallaci ne na ƙasa idan mutum ya yi kaki sai ya bar shi a bude to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace an-nukhamatu aw an-nukha'atu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakin da za a cikin masallaci laifi ne kafara wannan abu shine a rufe shi idan mutum yayi kaki a cikin masallaci to ya rufe shine abin da ake so to a cikin aikin alherin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka bijiro masa da shi har da irin wannan kakin yanzu ma'ana shine mutum kaki ya kama shi a cikin masallaci tunda ba babu irin na dadin ya samu bangon masallacin ya fesa kakin a jiki ko kan kafet din yayi kakin a ciki ya zubar to wannan idan ka zo ka kai shi ne ya aikata laifi kai kuma da kake neman aikin alkhairi in ka zo sai ka share ka goge ka gyara sai a baka lada a ciki kai da kai haka sannan yanzu ba a so ba mutum ya irin wannan ka nemi hankicin ɗinka ɗan kyallinka idan kakin ya kama ka sai ka toba a ciki ko kuma aljuhun ka sai ka toba a ciki amma a cikin masallaci ga shimfiɗi ga komai ka zo ka yi kaki a ciki ai bai ba to saboda haka ka ga waɗannan ayyukan za ka su kamar ƙanana ne idan ka aikata su amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bijiro masa da su cikin ayyukan da mutum yayi ɗauke datti a cikin al'umma kare zama kuma kai ne kake kawo datti nan malamai sun yi magana sosai da aka magana cewa a a wani hadisi yana na a gaba shi ma za mu karanta shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi imani yana da gidaje kusan kashi guda 60 da doriya ko 40 da doriya yace mabi madaukaki a ciki shine fadin la ilaha illallah mabi kaskanci a ciki kuma shine imatsatul adha anit tariq ka dauke datti daga kan hanya kada cutar da wani to anan yanzu sai ka samu kai ne ma kake kawo da cin kan hanya kai da kanka ka ci abu sai ka zubar akan hanya wani abun sha ne ka sha a lemo ne ka sha a a me ka sha haka ne sai ka zubar da shi akan titi wani na zuwa ya taka ya zame wata kila ya wari ka gani kai kana zo ba komai bane ba kuma ka ka jawo abun cutarwa mun koma kazamai musulunci ko babu kazanta a cikin sa babu kazanta sai za ka ce maka dauke datti akan hanya wato ma'ana ka tsabtace wajen kai ne a kasuwar ka ko a shagon ka inda kake ba za ka yi shara ka gyara wurin ba sai ka bashi da datti mutane su su tattaka dattin kuma kai ka kawo dattin wurin a wanda ka gyara ba za ka gyara ba sai ka bashi da cikin datti ba a son yin wannan ka gyara wata kilma gyara wanda za ka yi ka gyara wajen da za a zo a shiga a sai wajen sana'ar naka ko wajen kayan naka ko mine ne wannan ne dalilin tsiranka watakila kai baka sani ba wani shi ne dalilin tsiranka to amma an mai da ko ina zama bola ya zama juji duk inda ka gana sai ka zubar da abu ba a son haka wata kawar da ci da za ka yi a cikin al'umma din nan shi zai jawo ma Allah gafarta maka to saboda haka karkaye na aikin da za ka aikata komin kaɗan minsa ko ya kake ganinsa ka gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bijiro masa a cikin kyawawan ayyuka har da ɗauke datti daga cikin al'umma a cikin munanan ayyuka kuma har da kaki da mutum zai da yake kawon ba komai ya aikata ba saboda haka ana so mutum ya matsa cikin ayyukan alkhairi ya aikata su a za mu dakata nan insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu dadansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon tsayawa cikin yin ayyukan alkhairi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين